بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة بيوغة ربيع الثاني hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha bakwai ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin irshad kitabul aiman littafin rantse-rantse wahiya abin da yasa ya ce aiman bai ce yamin ba saboda rantse-rantsen suna da dangogi shine ma yanzu ya rarrabe mana wahiya sun rantsuwa ɗin akwai labiyatun yasasshiyar rantsuwa ma'anan yasasshiyar rantsuwar da ba a kula da ita ba za a kama mutum dan ya rantse irin wannan rantsuwar ba kamar yadda anasi ma ya ce la yu'akhizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum kamar ya yasasshiyar rantsuwa yake yace kal halifi ala ghalabati zanni kamar rantsuwa bisa rinjayen zato kana ganin abun yakinan ɗinka kana ganin haka ne har karan a kai kawai sai bai bayyana ba haka bane ba na yin haka ba kana ganin yakinan jiya akai abu kaza har karan tsaye kace kai wallahi jiya akai jana'izan nan eh ce ma jiya akai eh to amma ka san jiya tun da safe da muka fita makaranta da kai ba mu dawo ba sai bayan azhar kuma ka san jana'izan karfe goma aka yi kaga shikenan kawai abu ya zo kanka sai kawai ka gane ashe ba jiya bane shekaran jiya ne kaga lokacin da ka rantsen nan kai kana da yaƙinin jiya ne to amma bayan ka rantsen kuma da aka buga lissafi sai ka za shi abin shekaran jiya ne yanzu wannan ya zamo lagul yamin babu kafara babu ainihin zunubi wa gamusun akwai kuma rantsuwa da ake cewa gamus mai durmiya mutum wuta wannan ya fi karfin kafara kawai mutum yana wannan rantsuwan in ba Allah ya riske shi da rama ba kawai zai fada wuta ne kalkazibi amdan kamar rantsuwa da ƙarya da gangan kaga babban abin da ake ciki kenan mutum ne zai zo ya tsaya yana muku alkawari shi ma ya san ƙarya ne kuma hakan sai kwaɗa rantsuwa to wannan rantsuwar sunanta ga musu ba zancen wai kafara ya kama me ba kafara ba zai kankare wannan zunubin ba kawai wuta ce take jiran shi in ba Allah ya rike shi da rama ba Allah ya gafarta mana to ka ji bi ba sannan wa mun aqidatun akwai rantsuwa da ake cewa munaqida rantsuwa mai kulluwa ma'ana wanda mutum ya yi ta ya kullata babu abin da zai warware ta sai kafara alama yumkinuhu fi'luhu to ita rantsuwa munaqida ana yin ta ne a bisa abin da aikata shi zai yiwu ga mutum mutum zai yiwu yayi abin kuma ya rantse akan cewa zai yi to wannan ita ce munaqida kuma wahiya ita rantsuwa gaba ɗaya ana yi ne billahi da Allah wa asma'ihi da sunayen Allah wa sifati da sifofin Allah wannan ukun kadai su ake rantsuwa da su duk lokacin da zaka rantse ka tabbatar da ka rantse da Allah ko ka rantse da ɗaya daga cikin sunayen Allah ko ka rantse daga sifa daga cikin sifofin Allah wa qawluhu fadin mutum yace uqsimu na rantse maka zan yi maka abu kaza ko na rantse zan yi abu kaza kaga bai ce na rantse da Allah ba cewa ya na rantse au ko ya ce azimu na raya shi ma dai na rantse din ne da ya faɗi wannan ugusimu ko azimu sai ya faɗi abin da zai yi to yanzu a nan in ya saba wannan abin kafara ya kama shi ko bai kama shi ba ya ce in arada billahi da ya ce uqusimu na rantse din nan in a zuciyar shi yana nufin ya rantse da Allah ne to fa rantsuwa ta kullu amma kai mujarradin mas'ala ne ya ce na rantse zan yi abu kaza amma har a zuciyan shi bai yi nufin ya kulla rantsuwa da Allah ba to yanzu wannan ba rantsuwa bane kawai kamar labari ne la bin nabi amma ba a rantsuwa da annabi ka san dai ba abin da ya kai manzo Allah daraja ko to har shi ba a rantsuwa da shi wal ka'bati ba a rantsuwa har da ɗakin Ka'aba sai dai ka rantse da rabbul Ka'aba amma ba za ka rantse da ɗakin Ka'aba ba aw huwa yahudiyun ko mutum ya ce wai in bai abu kaza ba shi bai yahude ne wannan duk bai halatta musulmi yayi haka ba wa nawuhu da makamancin shi kamar yace in bai kaza ba shi shege yake ko dan zina yake ko wane ne kaza wannan duka haramun ne bai halatta mutum yayi ba aw bari umminallah ko ya ce in bai abu kaza ba ya kubuta daga Allah ba ruwan shi da Allah duk wannan wa yastaghfirullah ya nemi gafaran Allah fi zalika cikin wannan rantsuwa bata kullu da haka ba balle a ce kafara ya kama shi falau falau qala yau da a ce mutum ya ce aqsamtu billahi la af'alanna na rantse da Allah zan aikata abu kaza in kasada aqdal yamini ala nafsihi idan ya nubi ya kulla rantsuwa ne akan shi ya kace ya ce aqsamtu la af'alanna ya faɗi haka in yana nufin ya kulla rantsuwa kan shi ne to lazimadhu ta lizimce shi wannan billahin akwai anaku akwai to babu wannan billahin babu shi a inda ya kawo billahi ka ai ba ruwanmu da ainihin nufin shi kawai aka san filaf alanna can ba ya ce wa qawlu aqsimu ba to yanzu da yazo sai ya ce aka san filaf alanna na rantse sai nayi abu kaza ba bai ce na rantse da Allah ba to yanzu a nan za mu duba me yake nufi da na rantse din nan in ƙasa da aqdal yamini in yana nufi ya kulla rantsuwa ne da wannan a kasamkin da yake a ranar ya bisa kan shi lazimatu ta lazimce shi la mujarradul mas'alati amma banda mujarradin mas'ala misali bai niyyar rantsuwa ba kawai da ya zo yana ma magana ne zai ce kai na rantse ma zan yi abu kaza bai ce na rantse da Allah ba kuma a zuciyar shi bai nufin kullar rantsuwa ba yanzu a nan wannan a kasamtu din bata kullar rantsuwa kan shi wanda za ta janyo mar kafara ba to ita kanta munakila din kala biyu ne akwai yaminul hinsi akwai yaminul birri to shine zai rarrabe mana yace wa huwa shi rantsuwa fi la af'alanna cikin inda mutum ya ce wallahi sai na yi abu kaza ku fahimci zance ya ce sai na yi au ko kuma ya ce in lam af'al in ban yi abu kaza ba rantsuwa ta hau kaina ta ji yanzu ai bai yi abin ba ya ce sai ya yi ko ya ce in bai yi ba to yanzu wannan alahinsi yana kan karya rantsuwa har sai ya aikata wannan abin shine ma'anar yaminul hinsi mutumin da bai yi abu ba ya rantse sai ya yi daga yanzu zuwa kan yayi abin ai yana na akan karya rantsuwa ko har sai ya aikata abin sanne ku kubuta shi yasa ake ce mishi yaminul hinsi rantsuwan karyawa ma'ana rantsuwan da in mutum yayi ana jiran ko ya aikata abin ko ka fara ta haushi mun gane wannan shine yaminul hinsi wa fi la fa'altu inda ko mutum ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba ko kuma wa in fa'altu yace wallahi in nayi abu kaza rantsuwa ya kama ni wannan kuma ala birrin yana bisa nagarta in ka in ka lura cewa yayi bazan yi ba ai yanzu ma bai yin ba kuma yace ba zai yi ba daga nan ai yana kan nagartan shi sai ran da yayi ne rantsuwa ya kama shi to kaga wannan shine yaminul birri rantsuwan da mutum yake kan nagarta rantsuwa ba zai kama shi ba sai ya aikata kaga aka sai wancan rantsuwan da idan mutum yayi yana kan karya rantsuwa sai ya aikata abin in bai aikata ba rantsuwa ya kama shi to kaga rantsuwa kala biyu ne akwai yaminul birri akwai yaminu alhinsi wa yatahaqqaqu alhinsu bi fawtil malufi alaihi to yanzu karya rantsuwa da kafara tana tabbata akan mutum bi fawtil malufi alaihi da kubucewan abin da yayi rantsuwa akai kamar ne ka qaulihi la adkhulanna al-yawma kamar inda mutum ya rantse wallahi yau sai na shiga garin da maturu ba rantse ba ba garbati shamsu sai rana ta faɗi wallam ya dukul bai shiga ba shi ya ɗauka motar salafiya motar nan mai zuwa wallahi yau sai na shiga da maturu kawai da ya ji a bakin gari aka tare ana bincike ana waye waye ana meme lokacin da aka saki gari karfe shida saura kwata yana ruga kan ya shiga da maturu rana ta faɗi shikenan rantsuwa ta kama shi wato tabarun niyyatu ana lura da niyya wajen rantsuwa idan mutum ya rantse akan abu idan akwai niyyar da ya rantse a kai to za a lura da wannan niyyar ba za ta ƙetare wannan niyyar ta je kan wani abu daban ba ya ce wallahi yau ɗin nan ba zan ci abinci ba shikenan ana nan ana nan sai aka kawo soɓo ya sha kwaka wani abu ne wanda baya amsa sunan abinci sai ya ci da ya ci wannan abu ko kuma aka ka gyada sai ya ci gyada ya ci sosai ya sha ruwa sai a ce kai da kace ba za ka ci abinci wai ce to ai gida ba abinci bace ni aniya na abinci da aka dafa ne ba zan ci ba yanzu kuma ni gyada na ci to yanzu wannan rantsuwan zai tsaya akan ainihin niyyarsa tunda aniyan shi da ya ci abinci yana nufin wannan tuwo da miya da ake dafawa wannan kuma abin da ya ci ba abinci ba ne amma idan ka ga babu niyya ai gida ita ma abinci ce yawwa to rantsuwa zai tsaya kan niyyarsa summal ba'isu sannan abin da ya janyo rantsuwa idan mutum ya rantse akan abu sai kuma ya aikata wannan abin sai mu duba mu ga in akwai abin da ya janyo rantsuwar wannan abin da ya janyo rantsuwar ya zama babu shi ko ya aikata ba zai kafara ba yanzu misali mutum ne kaman a bara ya shiga mundi ma kyar yana turewa mata wani lokaci ma mace za su tashi a tsakiya dole sai ya taɓa matan mutane me sai ya ce wallahi ba zan ƙara shiga mundi ma kyar nan ba ba ya rantse ba yanzu aka yi gobaran nan aka zo aka gyara aka buɗe layuka aka yi mai aka sa doka aka ce mota layin mota mutum ba zai mai sai ya zama in ka shiga lafiya duk abin da kake tunanin wancan din babu shi kenan sai ya shiga kasuwa ba zai ka fara ba kaga rantse ba zai shiga wanda ma ke me ya janyo rantsuwan wannan turmutsutsun wannan cinkoson kuma yanzu ya zama babu shi kenan ba ka fara ko mutum ya rantse wallahi ba zan ƙara cin nama ba ashe abin da ya sa ya ji wani likita ne ya ce lahmul baqari da'un naman saniya ai da cuta ne sai rantse ba zai ƙara cin nama ba yau kuma sai ya siyo naman rago yana ci kai da ka rantse ya ce ai ga dalilin da yasa na rantse likita ne ya ce naman saniya cuta ne naman da ake sayarwa a gari kuma duk naman shanu ne kaga duk ba zai kafara ba saboda lura da abin da ya janyo rantsuwa summal urfu sannan ana lura da al'ada al'adan mutane idan suka ce abu kaza me suke nufi yanzu misali bayan gida ba ne an san baya kewaya wani gida kuma an san gida ne gida ne wanda mutane suke kwana ko sai mutum ya ce wallahi ba zan ƙara shiga ban ɗaki a kasuwa ba ko ba zan ƙara shiga bayan gida a hausari ba a ba zan ƙara zuwa ma ya ce ba zan ƙara kewayawa bayan gida a hausari ba kewayawa bayan gida a hausari to yanzu kawai sai wani ya ce wani jumana da suka kewaye da kewaye da shi bayan wannan gidan sai suka tsaya suna kuskuru kamar ɓarra biyu ba ka rantse ba za ka ƙara kewa bayan gida a hausari ba sai ka ce to amma bayan gida ɗin a al'ada a hausawan sun ce bayan gida me suke nufi ai suna nufin ɗaki keɓaɓɓe wanda ake tsugunawa a yi najasa kaga al'ada ga abin da ya nuna saboda haka in mutum ya yi wannan rantsuwan sai ya kewaya bayan gida wannan na zahiri ya kewaya bayan wani gida suna kuskus wannan kafara bata kama shi ba saboda al'ada bai nuna bayan gida din shine wannan a kewaya ainihin bayan gida haka ba summal wadu'u sannan ana lura da wada'i abinda wannan wannan ainihin lugan suka ajiye wannan kalmar wani lokaci za ka ga a lugan an ajiye kalma kaza ana amfani da ita ne a abu kaza kawai yanzu misali ya ce wallahi ba zan ƙara hawa dabba a Maiduguri ba. Dabban nan inda larabci ya faɗa mu ce to amma larabawa in suka ce a dabba a abin hawa suna nufin jaki ne. Kawai yau sai gashi akan alfadari ko ya kan doki sai muka ce kai da kace ya ce to ai da larabci ne magana. A larabci kuma an ce dabba ana nufin jaki ne shikenan wannan wada'in ya kwace shi ba zai kafara ba. Amma a wannan ainihin ɓangaren larabcin lokacin da suke magana ba, rubba ma abin zai iya canzawa, yawwa. Amma idan ka lura kuma, ai dabba tana amsa sunan kullu ma ya dubu ala waje ardi. Duk abin da yake rarrafe a kan ƙasa sunan shi dabba. Amma kuma haka idan aka ce siyo min dabba ana nufin ka siyo jaki. Idan ka ce siyo min dabba ya kaje ka siyo rago ya ce ban yadda ba ka da hujja. Saboda su sun ce dabba suna nufin jaki ne. to ana dakatar da rantsuwa akan wannan kaga duk wannan mafita aka bawa mutum ne ya samu sassauci na'am eh to yana nufin wani fatta shi zamu duba lokacin da yace na rantse sai mu ce kana nufin da kace na rantse nan kana nufin ka rantse da Allah ne ka kula rantsuwa ya ce ni kawai na rantse na ce a zuciyata ban yi nufin rantsuwa ba shi kenan abin da yake zuciyarsa shi za a amfani da shi yawwa to kaji to kaji hausawa kai ba yawwa to kaji ko kaga wannan ma yanzu idan yana nufin idan yana nufin ya kauce rantsuwa ne zai amfani shi sai ya ce billa yanzu misali mutum ne ya zai ma rantsuwa ka ce ka rantse za ka biya ni kuɗi na gobe sai ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa rantsuwan musulmi kenan to yanzu anan kaga ai tauriya ne to yanzu wannan tauriyan wannan tauriyan inda ba zai mar amfani ba kasancewan haƙƙinka ne ka rantsar da shi akai dan mutumin da ya rantsar da kai akan haƙƙin shi to rantsuwa alaniyati almustahlifi ne amma idan misali wani alƙawari ne yayi sai ka ce anya wani wannan abin yace billahi allazi la ilaha illa huwa goban nan bari ka gani zan yi wannan abin rantsuwar musulmi kenan to da yace rantsuwar musulmi kenan din yana nufin wannan rantsuwar ya baka labari ne ba wai yana nufin ya kulla rantsuwa zai mara amfani ƙwarai kuwa aha to a gaban alƙali kuma duk rantsuwa ana yin shi a bisa niyan wanda zai rantsa mai ba niyan mai rantsuwa ba ومن غلب لا شرب لفلان ma'an duk mutumin da ya rantsa ya ce wallahi ba zan ƙara shan ko ruwa na wani ba to yanzu da ya ce ruwa ɗin nan shi ma manufan shi za mu duba yana nufin ruwan ne ba zai sha ba amma zai amfani da sauran abubuwan shi za ka duba sai ya zama yuridu adamal intifa'i bi malihi yana nufin ba zai ƙara amfani da dukiyarsa ka san ɗayan biyu ne imma wannan wanan yana ainihin yi wa mutane wulaƙanci ne in an zo ɗiban ruwa a gidan shi sai wannan rantsuwan kaga wannan rantsuwan zai tsaya akan iya ruwa wai in ma kawai ya ga wannan wani yana musu gani gani yana girman kai yana wulaƙanci sai ya ce wallahi da yau ko ruwa na wani ba zan ƙara sha ba kaga ya nufin ba zai ƙara amfani da kayan shi ba to in wanne yake nufi au kada minnati ko yankewan ainihin bayan wannan wani yake nufi ba zai ƙara amfani da kayan wanan ba to yanzu wannan mutumin da ya wannan rantsuwan akan wannan mutumin Hanisa ya yi ƙari walau bi silkin ko da da ainihin silin zare ne yuhidu biyu da ya ɗinki da shi. Yanzu misali, ka rantse ba za ka ƙara ko ruwa na wani ba za ka sha ba. Ka zo shago an ma ɗinki, sai ka ce ya ba sa botil ba yake da Allah ka jira ka ce mu ma da ba teloli ba ne ba ni kayan ka gani kawai sai ka ɗauko wani zare. Kana ɗauko zaren ka tsinke, kana ɗinkawa zai ce wannan zaren kayan alaji wani ne da ya ka aka ɗinka mar shi kenan ka fara ya hauka. ƙwarai zare ne ba shago ka ɗauka ba kama san ko na waye bane tunda da zare ne ai ba komai bane kuma shi alhaji ma an gama wani ɗinkin an bari to yanzu kowannen silin zaren ka ɗauka kai amfani da shi kayi kari sai kayi kafara tunda ka ce ba za ka ƙara amfani da abin da ya mallaka ba eh dama ai rantsuwa za mu zo ai a ƙarshe za ka yana cewa sawa'un menene asawal amdu sawa yawwa shikenan aw kana ko mutum ya ce la sakantu ma fulanin wallahi ba zan ƙara zama gida ɗaya tare da wane ba ko ba zan ƙara zama gari ɗaya tare da wane ba to lazima wal intiqalu bi alihi kwarai kuwa ya lazimta shi maza ya kaura da iyalansa gaba ɗaya wa mutahi kuma kar ya bar mana kayan shi a garin nan ka ya kwashe nashi ya nashi kuma bidaran da gaggawa fa ba zai cewa to yanzu abin da za a bari sai an biya mu gratuity ko sai an ɗauki albashi ko babu ai rantsuwa kai dole ka tattara ka bari fa in arada fi baladi dan abun biyu ne in gida ne kace ba za ku ƙara zama da shi ba to sai ka canza gida ko makauta ka samu gida shi kenan amma in a gari ne kace ba za ka ƙara zama da shi ba to fa ila fauka salasati amyali dole ka bar garin ka je sama da mil uku tukuna ka samu wani gari can sai ka je ka zauna ya isa ko mu ƙara akwai wurin kwana gaba aw halafa la yalbasu sauban wa huwa labisu yana jewa kawai mu tsaya nan ko alhamdulillah